بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na hadisai kuma littafi a tsarin fikihu littafin umdatul ahkami min kalami khairil anami wato ginshiƙai na hukunce-hukunce daga kalamai na fiyayyen halittu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Umda, mufrad ne ko kuma jam'i ne, singula ne ko plural. Umda, umdatu, alhakan fa, singula ne ko plural. me yasa a can kuka noke a nan kuma kalam fa mufrad ne ko kuma jam'i ne kalam sun harful kalimi inji ibn malik a cikin alfiya khair khair ana jami'insa ko ba jami'i yayi ne jam'in khair amma wannan khair din ismu tabdil ne akwai akhyar da ashar a cikin ilimin luga na larabci ko babu al'anam halittu menene singularsa saboda plural ne nan na ba da assignment sunan wannan littafi umdatul ahkami min kalami khairil anami na fadilatu sheik al-imam al-hafiz abu muhammad abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-jamma'ili al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasi na 42 a ainihin babu wani babi afdalu siyami wa gairu mafificin azumin da ya fi lada da kuma azumin da ya fi wato to ya fi karhanci za mu ce ko aka fi kyama don afdalu siyami na falala wa gairu wanda kuma ba haka yake ba aka sinsa saboda haka wannan babi zai mana bayani dangane da azumin nafila amma wani bangare zai ambata mana saboda akwai azumi na nafila daban-daban wanda bai kawo ba sannan kuma zai kawo mana azumin da musulunci ya haramta ko kuma wanda ya hana a can baya an mana bayani azumin wisal na wucel mutum ba zai yi buɗe baki ba ba zai sha ruwa ba da asuba ba zai yi suhur ba wannan haramun ne annabi ne kawai aka baki dama yayi haka amma kai wucin din da aka baka dama shine kana iya tsallake magariba idan rana ta fadi ba tare da kai suhur ba ai kai bude baki ba amma suhur wato dole ne kai suhur ina fata an gane don ka bambanta don ka kauce mahalin da annabi yayi وحديثي نفرقو حديثي ندريبيو دترى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي قلت ذلك wa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah qala fa innaka la tastati'u dhalik fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min ash-shahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi ashri amsalha وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأطيق أبدل من ذلك فقال فصم يوما وأفطر يوما أو يومين قلت إني لأطيق أبدل من ذلك قال فصل يوم فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل صيام فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود صلى الله عليه وسلم كثرت ظهري فصم يوما وأفطر يوما tunda kuka ji wannan hadisi yana da tsawo to akwai labarai akwai kuma hukunce-hukunce hadisi na abdullahi bin amur bin al'as radiyallahu anhu ya riga mahaifinsa musulunta tsakaninsa da mahaifinsa bai wuce shekara goma sha ɗaya ko sha biyu ba wannan shi ne kwatankwacin shekarun da ke tsakanin sheik abdullahi bin fodi da sheik usman bin fodi shekara goma sha ɗaya ko sha biyu saboda haka wannan ya gwada mahaifinsa a masa auren gata kenan ta iyayenmu na da da kakanninmu Allah ya saka musu da alheri ne yanzu ma Allah ya saka musu da alheri da mutum ya tafi makaranta sai ya dawo zai ya samu an masa aure ko sai ya tafi tira ne zai ya dawo ya samu an masa aure da yake ba a dauki duniyan da faɗi ba yanzu kuma an dauki duniyan da faɗi Abdullahi bin Amr bin al-As kun san a baya mun yi bayani shi yana yaro ya iya rubutu da karatu shi yasa ya zo wajen annabi ya ce duk abin da kake faɗa zan rinka rubutawa annabi ya ce ka rubuta ya ce wa fil rida wa fil gadar kala wa fil rida wa fil gadar la aqulu illa al-haqqa yace ko kana normal ko baka normal tun da daman yaro ne kun ga shi yaro yana da daman ya kowace irin tambaya ya ce ko kana normal ko baka normal annabi ya ce eh ko ina normal ko ba ni normal saboda ba na faɗin abu sai gaskiya saboda haka ka rubuta yasa ya rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawa annabi fa ya ba shi dama ne bayan ya hana rubutu Dun da farko suna rubutawa in ya faɗa ya ce a karku rikita hadisi na da Kur'ani. Tun a lokacin ba a gama saukar da Kur'ani ba. Amma da Abdullahi bin Amr bin al ya zo ya tambaya sai Annabi ya ce ya rubuta ya baki dama. Ya ce ya rubuta. Saboda haka yana rubuta hadisan Annabi daban. Kamar yadda ake rubuta ayoyin Kur'ani kuma daban. Eh. To kun ga wannan yana daga cikin mankaba ta ainihin abdullahi bin amur bin al'as kuma hadisansa ba su bayyana da yawa ba mai yasa saboda shi tun lokacin da yake saurayi yana yawan aikin ibada kusan hakikanin saurayin da yake aikin ibada ke ake kiransa usta ba irin asatizan yanzu ba ba irin ustazan yanzu ba za ga ustaz ɗan gaye za ga ustaz ɗan ciwa za ga ustaz wani ustaz ɗin ma ɗan wiwi ne ana samu ko ba samu aka rama kallon Allah ya kyauta Allah ya kyauta so saboda haka tun yana saurayinsa yana kokarin aikin ibada da babansa ya masa aure ma sai ya ajiye matan a gefe yau da gobe sai Allah shi ne ya zo ya bincika da ya bincika sai ya samu tun da aka kawo amarya ma bai kwana da ita ba ba abin da ya dame shi to mutumin da kowace rana zai yi azumi kuma zai kwana yana sallah duk wanda ya kwana yana sallah to ka tabbatar da rana sai ya yi rabin rana yana bacci saboda in ya kwana yana sallah da rana zai ji jikinsa ya mutu aikin ibadansa yake yi shi ne aka ba da labari wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaifinsa da kansa ya faɗa ma annabi shi ne sai annabi ya kira shi a wata ruwaya aka ce annabi ya je ya same shi a gida har ya ba da annabi filo ya ce masa ya zauna saboda su mutanen da suna yin haka ko da majalisa ne in aka shimfiɗa tabarma buje bura buje bura ne ko menene ake kiranta saboda haka an aka shimfida za ga akwai filan luka to wani in yaje shi ba zai zauna a ƙasa gaba ɗaya ba saboda a girmama shi sai a tura masa irin wannan filo din akai zai zauna eh girmama mutum ne saboda haka da annabi ya je sai ya ce to an ce mun kaza da kaza shine abin da za mu karanta a nan قال يتي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعد لاباري نيما النبي أني أقول نيلين لن إنا تيوا والله لا أصومن النهار إنا رنقوا دا الله قوة رانا تناي أظمي ولا أقومن الليلة كما الليل الله قوة ندري سينا قانا إنا صلى ما إشتو har ƙarshen rayuwata eh saboda saurayi ya shi ba ya duba gaba yadda saurayi yake jin karfi din nan yana ganin kaman har shekara tamanin ko casa'in da karfinsa haka zai je karfi alhali ba haka bane ba haka bane eh akwai inda mutum dole baya baya zai rinka yi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah yasa in kaje shekara arba'in kamata yi ka yi hankali ka rike wannan addu'a shekara arba'in ba ku samari da yawa kun kai shekara arba'in ba ku yi aure ba ya kamata ku yi hankali don kun gangara shekara arba'in ga shi abinda aya ta faɗa ko ba ka yi aure ba shekara arba'in ka zama kwarijo kwarijo kuma ya aske shaɗi ya aske kitson shaɗi kwarijo wannan kuma wani labari ne daban na'am fakalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa annabi da yaji wannan labari yazo waje ne yace anta allazi qulta zalik yace kai ka faɗi wannan magana ka faɗi haka wa qultu lahu kad qultuhu na ce masa ya tabbas na faɗi wannan magana bi abi anta wa ummi ya rasulallah na fansar da mahaifina da mahaifiyata a dalilinka ya manzon Allah annabi ne kawai yake faɗa masa haka amma su laraba a cikin zancen sun suna girmama mutum za su ce bi abi anta wa ummi a zahirance babanka babanka ne mahaifiyanka mahaifiyarka ce waɗannan guda biyu ba za ka iya canza su ba kuma ba wanda zai samu daraja irin tasu yasa idan kun kyautata aiki dukanku kuna matsayi guda aba'ukum abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah saboda haka akwai wannan alaka mai karfi a tsakani to amma shi balarabe in yana son ya gwada matukan girmama ka sai ya ce bi abi anta wa ummi shine aka ce annabi shine yake faɗa masa haka saboda a ka'ida idan annabi ya ce ka yi babanka ya ce karka yi na annabi za ka ɗauka idan annabi ya ce kada ka yi mahaifiyanka ta ce ka yi na annabi za ka ɗauka kuma annabi ya tabbatar da cewa imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba sai na kasance a wajensa ya fi ƙaunana akan iyayensa da matansa da ƴaƴansa kai wallahi ajma'ina da ma mutane gaba ɗayan su to wannan ita ce hujja annabi zaka ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah saboda haka idan ka ga annabi zai halaka misali ga iyayenka za su halaka to annabi za ka fara abin nan cetowa idan baka ceto shi ba ka je lahira sai Allah ya tuhume ka ya sa musulunci shi zai tabbatar mana da darajar iyaye yanzu kun ga inda suka waye inda su suka ci gaba yaro yana kaiwa shekara sha biyar za a kore shi daga gida yarinya tana kaiwa shekara sha biyar za a kore ta daga gida ta je ta kama ɗakin kanta waɗansu idan an fatattake su har su mutu ba za su iya gane ina iyayensu suke ba saboda su babu ma maganan gado a tsakani idan mutum ya zo mutuwa shi kaɗansa sai ya yi wasiya kawai sai ya ba da will dukiyarsa a jiya yi abu kaza ko a kai shi gidan renon tsofaffi alhali 'ya'yansa suna watsa a duniya daman ka bincika ma uwarsu bai san uwarsu ba uwarsu a hanya ya ɗauke ta amma mu da musulunci ya zo sai ya ce mai wawasain al'insana bi walidaihi ihsana au husna dole ne ka yi biyayya ma iyaye wa kada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا aka ga wannan ka'ida ce mai karfi idan ba domin qur'ani bane da wani lokaci idan baban ka yi maka tsiya sai ka yanka shi ko ka yi masa tawaye yi ka kake ki a banza kuma ba abin da za yi amma sai musulunci ya ce baka isa ba baka isa ba kuma ko da uban nan ba musulmi bane ko da iyayenka ba musulmi bane sai dai ka'ida kawai in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wa sahibhuma bi ma'ana al-ab wal um fi dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun kaga ayoyin suna da karfi ko wajen furta kalmomin ma sai ka shirya eh saboda ana magana kan yayi na'am saboda haka kalman bi abi anta wa ummi ya rasulullah Abdullah ibn Amr ibn al-As yace ma annabi na fansar da mahaifina da mahaifiyata a dalilinka ya manzon Allah saboda haka yana girman manzon Allah fiye da kowa qala sai annabi yace masa fa innaka la tastati'u zalim ya ce tun da labarin da aka faɗa mini za ka kwana kana sallah za ka wuni kana azumi haka ne kuma ka tabbatar da haka wannan shi ne ikirari amma abin da ya sa ban kawo shi ba saboda yana babin alƙalai ne eh kun san hukuncin ikirari da dina da inkari babi ne na musamman babin alƙalanci ne to kuma na ga babu wani alƙali ko akwai wani alƙali wanda ya buya saboda mun zo kan matsala kan alƙalanci za mu tambayi alƙali ya yi bayani ɗaya tun da ka tabbatar to ni kuma ina tabbatar maka ba za ka yi yawa da ya ce ba za ka yi yawa fasum wa abtir shawarin da nake baka ka yi azumi ka sha ruwa amma kullum azumi a a wa kum wa nan wa kum ka yi sallah wannan ka shirga baccinka eh sun ka tashi ka yi sallah to ka yi bacci kuma gwargwadon yadda mutum ya yi bacci mai nauyi gwargwadon yadda kwakwalwansa za ta zama fresh kuma gwargwadon yadda zai samu lafiyan gabobi amma duk mutumin da zai kwanta ba zai bacci yadda ya kamata ba to yana da problem kuma ko psychologically malaman wannan sun yi bayani akan haka babu aya ba hadisi saboda tsaban zamantakewan yawa ce mutum baya bacci sosai ba zai yi ba yasa tun farko Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara bacci din nan wato hutu ne yasa Allah ta'ala ya ce waje annal laila waje annan nahara ma'aisha saboda haka da daddare sai ka yi suturanka ka zo ka cire babban riganka ka cire yar cikinka ka cire dogon wandonka da kai sai gajeren wando ka cire hula inda rawani ma ka cire rawani ka kwanta a gadonka ka miƙe ka kulle kofanka kai ta gwarti eh ai mutumin da ka ji shi yana gwarti yayi nisa yayi nisa ko da ɗan kaɗan idan ka samu kai za ka ji ka dawo fresh hakan to don haka ka yi sallah ban hana ka sallah ba amma ka kwana kana sallah a'a ka yi bacci kuma wasun mina shahari talatata ayyami ka yi azumi a kowane wata na kwanaki uku kacal mutumin da yake talatin an ce dawo uku ya ce dalilin da ya sa na ce maka kai azumin kwanaki uku a kowane wata fa innal hasana tabi ashri amsalha saboda kyakkyawan aiki guda daya idan mutum yayi Allah zai bashi lada goma akwai wani darasin mu a can baya wanda nayi magana malamai da yawa sun ce sadaka ita ake ninnin kataninkin baninkin ba iyaka amma sai aka samu nassi ya gwada cewa sadaka tana ciki amma wani aikin alheri ma yana iya shiga cikin wannan daga ninki goma Allah tabaraka wata'ala zai ninka ninki ba iyaka gwargwadon niyyanka da kyawun niyyanka Allah ya samu dace saboda haka azumin kwanaki uku da zaka yi a cikin kowane wata Allah zai baka ladan kowane guda ɗaya kyawawan ayyuka guda goma ina fatan an fahimta wa zalika mislu siyami dahar kuma hakan kaman azumin shekara guda ne abinda annabi yake nufi ya tsallake waɗansu bayanai ne saboda tunda a riga an gane kowane wata idan yayi kwana uku yana azumi kowane guda ɗaya an ba shi goma saboda haka goma goma sau uku ya zama nawa talatin kenan saboda haka in kayi guda uku za a baka ladan kayi azumin watan ne gaba ɗaya to kowane wata kayi kwana uku a cikin watanni guda goma sha ɗaya wato na musulunci banda watan ramadana watanni goma sha ɗaya ka samu talatin talatin ɗinka sau sha ɗaya ba shekara guda ba kenan ka samu na shekara guda kenan saboda haka wannan ya fi maka sauki wannan ya fi maka sauki kada manta da wannan ne malamai suke cewa yawan ibada ba tare da bin sunnan annabi ba kuskure ne kuskure ne mutumin da zai kwana yana sallah raka nawa zai yi eh to mutumin da zai azumi a kowace rana cikin wata guda ba talatin zai yi ba amma sai annabi ya yi reducing ɗinsa zuwa uku kacal to ka bi karantarwan annabi komi karanci ya fi maka lada akan ka je ka jibga wa kanka aikin da annabi bai maka umarni ba au malam ya azam bihi Allah abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai ce kai ba ya kamata a gane wannan saboda haka duk zurfafa wanda kai akan abu inda annabi bai ce kai ba to kai a banza man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun amma in ka bi karantarwan annabi komai karancin abu to zaka samu lada mai yawa ina fatan an fahimta to wannan mun riga mun fitar da walhasanatu bi ashri amsalha wa zalika ka siyamid dahr kaman azumin wato shekara guda kenan kuma wannan azumi na kwanaki uku da ake so ayi ana so ayi a ranakun farin wata eh Allah ramma a cikin dare gaba daya idan wata ya bayyana a cikin walansu darare ne aka fi samun farin wata yake haske sosai a cikin wasu darare ne Hadi ya yi wayo ya rike hadisin ne. Saboda yin kana zaune a unguwan nan kana ba ba za ka lura ba, sai wanda ya tashi a ƙauye. In ba karanta a littafi ba sai dai ka tashi a ƙauye. Saboda a ƙauye in aka ci tuwo a maciya, akan zauna a yi hirawar lokaci sai farin wata ya bayyana sai dare ya yi sannan kowa ya tashi shiga gidansa. To da haka suke gane abubuwa da yawa. amma ka gana anguwan ga haske ga menene ko nan gari gaba daya ba za ka iya ganewa ba gararen farin wata ranakunsu ake so a yi azumi shine sha uku da sha hudu da sha biyar yadda ya faɗa haka ne aini na ɗauka za ka kwafsa ne ka ce da sha shida da sha bakwai eh na ɗauka kwafsawa za ka yi ya za a daren sha shida za ka ga yana farin watan yana bayyana amma kuma ba ya bayyana da wuri sai ya tura can shi ne bambancin ainihin jinjirin wata alhilal kamar yadda muka yi bayani kwanakin ba ya faru na kan anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj sannan kuma da abin da ake kira albadar da kuma alkamar to idan mutum ya je tsakiyar wata haka aka fi so saboda wani hadisi amma ba lalle ba in ka ga dama goman farko ka dauki guda daya goman tsakiya ka dauki guda daya goman karshe ka dauki guda daya in ka ga dama ka yi ajere duka uku ka yi goman farko ko goman karshe amma dai an fi son a kai goman tsakiya sai dai an baka dama kowanne kana iya yi don kai haka ka yi azumin shekara guda wannan azumi yana da muhimmanci kwarai da gaske amma duk da haka ba shi ne mahallin shahid namu ba yana ɗaya daga ciki azumi masu falala ba eh na'am to da annabi ya yi masa bayanin haka qultu abdullahi ibn amr bin al-as sai yace sai nace inni la utiqu afdala min zalim nace ma annabi zan iya yi fiye da haka ni da nake 30 a dawo da ni uku ni ina da karfin da zan yi fiye da haka ina 30 a dawo da ni uku ya rasulullah kala sai annabi yace to in dai haka ne fa sum yawman wa aftir yawmayn kai azumin wuni daya ka sha ruwa na wuni biyu kun ga ya kawo masa da nauyi saboda haka yau idan ya yi azumi gobe da jibi sai ya sha ruwa gata idan ya yi azumi citta da cittata sai ya sha ruwa cittan cittata idan ya yi azumi to sai ku faɗa mun na gaba saboda haka ya yi azumin kwana ɗaya sai ya sha ruwa na kwanaki biyu kultu ya ce sai na ce ma'annabi in ni la'ute ko abdala min zali ya ce ni fa zan iya fiye da haka ya sa daman malamai suke babi na musamman in suka zo rubuta littafai akan babin samari duk yakin da aka je babu samari ba yiwuwa kamar yadda yake duk yakin da aka je babu dattawa masu experience shi ma ba yiwuwa duk samari na ana iya halaka suka kafin su gaba daya amma in an je an samu wajen tsoro to su samari musamman ma waɗanda ba su da matan nan su shiga za su yi ba abin da ya dame su amma banda matsorata irin na yanzu eh amma a zamanin annabi ai samari su ne za su kutsa in aka ce ga waje mai hatsari to su shiga za su yi ba abin da ya dame su wa suka bari me suka ajiye ba abin da suka ajiye amma kuma su dattawa su kuma za su duba su gani su ce a'a inda za ku shiga to ku shiga ta waje kaza la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa amma kuma sai yace ni din nan la uguni ankum min Allah eh ni ba zan wadatar da ku komai ba na faɗa muku wannan ba zan iya tsare muku komai daga Allah ba la amliku lakum min Allah shay'a amma dai ga shawari in za ku shiga garin kar ku shiga kofa ɗaya dukanku ku rarrabu ku shiga kofofi daban-daban saboda kuna shiga kowa zai kalle ku idan kowa ya kalle ku na zai ga duk kuna kama da juna to fa za ku iya haɗuwa da mai kambun baka idan bai faɗi alheri a kanku ba duk za ku lalace ya sa karka sa kaya ka zo kana wani doro to ban baka yi sa'a ba doron nan wani idan ya zo yi mummunan addu'a da doron nan za ka mutu eh yasa karka zo kana takama yasa yanzu zaka sa kaya ko mai kyau ko menene ko wani abu wanda yake burgewa to ka ambaci Allah ka dinka ambaton Allah to in ka ambaci Allah ko ka hadu da mai miyagun wato kalmomi mai mugun baki to Allah tabaraka wa ta'ala zai kare ka daga sharrin sa da ainihin fitinar sa Allah ya taimake mu to dan haka samari su dama haka suke ya yi azumin kwana ɗaya ya sha ruwa na kwanaki biyu ya ce shi ba zai iya yi fiye da haka ƙala sai annabi ya ce to fasum yauman wa aftir yawman ka yi azumin wuni ɗaya ka sha ruwa na wuni ɗaya wuni ɗaya azumi wuni ɗaya shan ruwa fa zalika siyamu dauda sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine azumin annabi dauda wa huwa afdalus siyami a duk cikin azumi na nafila a duniya a musulunce azumin da ya fi falala kenan ina fata an gane shi ne mahallin shahid namu yau ka yi azumi gobe ka sha ruwa shi ne irin azumin annabi dauda amma annabi ya ce shi da kansa ba zai iya ba saboda annabi bai yi irin wannan azumi ba ya ce ni allah bai bani dama in yi haka ba amma annabi dauda allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dama in yana daga cikin manƙaba na annabi dauda alaihi salam eh kuma yadda tarihi ya gwada ana kyauta zaton annabi dauda inda ya rayu shine kasan Palestine wannan kasan Palestine inda ake rigima anan annabi dauda alaihi salam ya rayu saboda tsaban ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi martaba sannan wa allamnahu san'ata labutin lakum Allah ta'ala ya sanar da shi wannan saboda haka shi ya fara yin sulke a duniya abinda ake nufi da sulke shi ne abin da yake kare mutum daga kifiyoyi ko da takwabi ne aka cillo masa to zai wahala ya same shi wani lokaci ko ma shi aka cillo masa ko masu aka cillo masa zai yi wahala su same shi wannan rigan da za a yi da sarka sarka sarka sarka din nan saboda haka kifiya tana cakkuwa a cikin wannan wani abin mamaki sai sarkanta ci kwaikwaye gaba daya to ba za ta masa illa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wannan ya fara yin wannan ya zama matsayin sana'a gare shi yana cin abinci shi yasa ba a son mutum ya zauna baya da sana'a ba annabin da baya da sana'a saboda haka karka yadda kana malami ko kuma kana liman ka zauna baka da sana'a kana jiran sadakan mutane ko kuma zakka to in sun hana ka fa sai ka zo sallah kana musu kabli da ba'adi kullun rafkanuwa a cikin sallah eh yasa ai ko ritaya kai ana son ka samu wani abu ka tuna da ka tuna da in ba za ka iya kiwon manyan dabbobi ba ka yi na kanana ka tuna da da wani nake yi fa eh karka zauna haka ko kuma ka hada da noma ko ka hada da wata sana'a wanda za ka sa dan tiredanka haka ya kai a hankali kuma karkacin ya jarin gaba daya na'am saboda haka wannan shine annabi dauda azumin da yake yi annabi yace shine afdalus siyami musulunci ya tabbatar da tsarin ibada na zamanin annabi dauda wanda yake aiwatarwa mu ma an tabbatar mana amma ba kowa ne yake iya yin wannan ba to amma bari ka ji abinda shi wannan saurayin sahabi ya fada fa qultu ya ce sai na ce ma annabi inni la utiku abdala min zalik ni fa zan yi yin azumi fiye da haka to wane ne fiye da haka eh ni ne kullun yayi abinda ake son a kawar da shi shi din yake so a dawo da shi kai shine kullun yayi sai annabi ya ce la abdala min zalika ya ce babu abin da yafi haka dalilin da yasa malamai suka ce azumi kullun صيام الدهر الصوم المسرود in ji mai ashimawi to musulunci bai yarda da shi ba kullum kana azumi bai yi ba annabi ya ce la abdala min zalika to amma me yasa abdullahi bin amr bin al-as ya kasance ya ci gaba bai bari ba saboda yayi rantsuwa kuma ya ga annabi bai matsa masa ba sai ya ce masa la abdala min zalika shikenan tunda annabi ya ce la afdal min zalika ai bai ce masa haramun bane sai ya ci gaba da yi a can baya yayi rantsuwa to shi yana ganin akan yayi kafara da zai ci gaba amma abinda zai baka mamaki shine Allah ta'ala ya bashi tsawon kwana sai da ya kai kusan shekara 80 da wani abu a duniya 70 da wani abu ko 80 da wani abu a duniya sai da ya kai haka yace wallahi sai da na wayi gari ina nadama da tun sassaucin da annabi ya mun na karba ya ce amma yanzu ina jin kunya in haɗu da annabi annabi ya ce to bayan mun zauna da kai kai kuma baka ɗauki sassauci ba sai bayan da na bar duniya ya ce wannan yake jin nauyi amma sai da aka wayi gari waɗansu ranakun ko ya ɗauki azumin ba iya kaiwa to amma tun da ya riga ya ɗauko alkawari ya ce haka da zai ringa jijjikawa baki yana binsa baki yana binsa malamai suka ce irin wannan baki tun da azumin nafila ne da tun farko ya ɗauki saukin da shi kenan kuma duk mutumin da ya saba aikin alheri azumi ne ko wani abu makamancin wannan sai ya kasance ya tsufa baya iya aiwatarwa to ana kyautar da Allah ya baki ladansa eh shi yasa aka ce azumin watan ramalana na farilla wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wa alal ladina yutiqunahu ko wa alal ladina yutawwiqunahu bi mashaqqatin waɗanda suke yin azumin da wahala daga cikin su akwai tsofi aka ce su huta da azumin su ba da ciyarwa ciyarwar nan da tsofi za su bayar maimakon azumin watan ramalana da ba za su iya ba musahabi ne mustahabi ne saboda azumin da mutum ya yi a shekarun baya ma sun isa da ya cike nan tun da ya tsufa ba zai iya ba a cikin takalifanci akwai sassaucin da ya samu tun da ba zai iya ba azumin da ya a baya ma ya isa in yana da hali ya ciyar in baya da hali shike nan ya zauna a haka azumin baya ma ya isa kuma ranar takin kiyama Allah ba zai tuhume shi ba saboda me saboda tsufa wannan shine bayani to amma da yake su sahabbai su kankanin abu sukan dauke shi da muhimmanci a yini eh wa fi riwayatin a wata riwaya la sauma fawqa saumi akhi daud alaihi salam ko sallallahu alaihi wa sallam annabi yace babu wani azumin da yafi falala fiye da irin azumin annabi daud alaihi salam shaqara dahri in kun duba za ku ga rabin shekara yake azumi yana azumin watanni shida watanni shida kuma ya sha ruwa a to in kai yau gobe ka sha ruwa jibi kai gata ka sha ruwa citta kai citta ta ka sha ruwa ayin aka yi lissafi rabi kayi azumi rabi kuma ka sha ruwa irin azumin annabi dauda fasum yawman wa aftir yawman kai azumin wuni daya ka sha ruwa na wuni daya amma ya takaita mana hadisin annabi yace jikinka yana da haƙƙi idon ka yana da haƙƙi iyalanka suna da haƙƙi ka bada kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ni abin da na faɗa maka kenan shine annabi ya tashi ya bar gidan hatta bakonka idan kayi yana da kyau ku zauna idan kayi bako ka zauna da shi ka dan tattauna da shi ku dan tattauna da bakonka dun ka ɗebe masa kewa sannan iyalanka suna da haƙƙi menene haƙƙin iyalai da rana dole ka fita ka nema musu abinci dun ba yadda za ka yi ka je ka ɗebo 'ya'yan mutane ko ka auri 'yar mutane ta zo ta zuba maka 'ya'ya ka ce kowa ya je ya nemi abinci da kansa bai yi ba in kai haka zalunci ne zalunci ne in ka san ba za ka ciyar da su ba to ka raba su wa mutane sai ka raba wa dangi ko kuma ka samu wani abokin ka ce ga wasu yaya guda biyu na baka eh in yana da karfi shikenan in ka bashi in ya karba sun ba su eh amma ban ne yanzu yanzu an baka ma za ka ce saboda ka san ya baka ba don Allah ba ne saboda cikin yaron ya dame shi ne shi ya ya kawo maka Allah ya kyauta to wannan kenan yasa iyalai suna da haƙƙi dole a fita aje a nema musu abinci ido yana da haƙƙi ido idan bai bacci ba akwai matsala kuma yadda Allah ya sanya dare mahutan bawa in ka mai da baccinka da rana matsala ne don da rana ba lokacin bacci ba ne ko mai gadi ne da daddare wanda yake ba zai yi abin nan ba zai yi bacci ba da rana zai yi bacci to karshe sai ka samu wani ciwo ya kama shi yasa wani lokaci yake samun masu karbe karbe saboda rana ba lokacin bacci ba ne sai dai ka huta idan abubuwa sun maka yawa za ka iya bacci ko da safe ko da yake yana sa talauci amma ba hadisi ingantacce ba ne saboda annabi ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah kai albarka ma al'umma ta wajen sammakonta to akwai abin da yake in akwai an akwai sammako a ciki to akwai albarka a ciki ina fata an gani amma babu wani abin da zaka yi kanka yayi zafi kenan kana iya baccin ka bayan sallah asuba domin saboda in ka tashi ka ci gaba da hidimomin ka yadda ya dace amma wani in ya yi bacci da safen to ka tabbatar zai wuni da yunwa to kaga wannan ki kuma ya bacci da safe laifi ne ya fita nema tun da sassafe to akwai bambanci wannan kenan saboda haka wannan hadisi mahallin shahid namu afdalus siyam azumin da yafi muhimmanci shine yau mutum yayi gobe ya sha ruwa jibi yayi gata ya sha ruwa citta yayi citta ta ya sha ruwa sai na biyunsa yau yayi kwana biyu ya sha ruwa kwana ɗaya ya azumi kwana biyu ya sha ruwa sai na ukunsa shine azumin kwanaki uku a cikin kowane wata wannan hadisi ya karanta ina fata an gani sai hadisi na 210 an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma har ila yau hadisin Abdullah dan Amr dan al-As Allah shi kare yadda da su kale ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi da kansa yayi bayani ya ce inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dauda lalle mafi kaunan azumi a wajen Allah azumin annabi Dauda wa ahabba salati ila Allah salatu Dauda sannan kuma mafi ƙaunan sallan nafila a wajen sal a wajen Allah sallan nafilan annabi dauda kana yana muni sallai ya kasance yana yin bacci a rabin dare wa yaqumu sulusa yana tsayuwa a sulusin dare wa yanamu sudusa yana yin bacci a sudusin dare wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ya kasance yana azumin wuni daya yana shan ruwa na wuni daya haka har ya gama rayuwarsa to anan wannan hadisi ya karfafa mana abin da muka ambata a can baya sannan kuma ya kara mana da abu guda daya shine maimakon kwanan da za ka yi kana sallah annabi ya ce ka ɗauki sallan annabi dauda alaihi salam to amma kuma an kawo mana wani lissafi mai rikici eh yanamu nisfal layli yana bacci rabin dare wa yaqumu thuluthahu ya tsaya ya yi sallan nafila a ɗaya bisa ukun dare, sannan wa ya namu sudusahu sai ya sake yin bacci a sudusin dare, to ya lissafin zai fito. 1 over 2 da 1 over 6 da 1 over 3. Nawa ne LCM biyu? Nawa ne LCM biyu? 1 over 2 ɗaya bisa biyu da ɗaya bisa uku da ɗaya bisa shida. Nawa ne lowest common factor? Six. Saboda ɗaya bisa uku, uku za ta shiga cikin shida ta ɓata. Ɗaya bisa biyu, biyu za ta shiga cikin shida ta ɓata. Sai ɗaya bisa shida, shida za ta shiga cikin shida ta ɓata. Idan ka fitar da wannan lissafi shine zai baka. daren yana kasa shi gida shida saboda ya fi maka sauki idan an kasa dare gida shida in ka samu awoyin sai ka kasa su gida shida da farko annabi dauda alaihi salam idan ya kwanta a cikin wannan dare da ya kasa gida shida yakan yi bacci na rabin dare sai sa ko a yanzu in kai bacci na 5 hour na 5 hour da daddare ka riga ka gama duk sauran baccin sama sama ne in kaga kayi bacci mai nauyi to akwai abin da ka sha wannan fa ina faɗa muku mai mata biyu ko uku ne ba san mai mata ɗaya ba amma yaro shi zai iya yin bacci na awa takwas ko awa tara sun ce shine mafi nisa eh amma daga jaririnsa za ga yana bacci da yawa baccin na raguwa na raguwa har in yazo ya gane duniya to kuma yadda ya kamata ya baccin da yawa sai ka samu ba za a yi haka ba to mutum zai yi awa biyar ko zai yi awa hudu kamar yadda waɗansu suke fada ka samu awa biyar ko awa hudu amma idan shekaru suka yi yawa to kuma baccin ba zai samu yadda ake so ba mutum zai yawaita yin bacci da yawan gangadi amma kuma baccin bai da yawa to ai ko na baya da yayi ya more ya ishe shi shekara 70 yana bacci ko shekara 80 yana bacci bai ishe shi ba ya ishe shi shi yasa idan mutum ya tsufa baya bacci mai nauyi to ba problem din ba problem bane amma in kana da hidimomi baka bacci mai nauyi kuma to zai iya affecting ɗinka a ƙarshe saboda haka annabi dauda alaihi salam yana kasa dare gida shida rabi sai ya yi bacci yana yin bacci a rabi sai ya tashi sai ya tsaya a sulusinsa sulusinsa shi ne biyu bisa biyu daga cikin shidan nan saboda haka yin mun ɗauka awa shida ne yakan yi baccin awa uku zai tashi ya sallar nafila ya ta addu'a na ainihin awa biyu sannan ko ba zai bari gari ya waye yana haka ba yana gamawa kuma sai ya sake kwanciya shi yasa a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an samu duk wanda ya bacci a lokacin da alfijir ya fito na farko kenan aka yi kiran sallah na farko ya yi sallar na filfili ya yi sallar na filfili to idan aka zo aka yi kiran sallah na biyu alfijir ya bayyana to ana son mutum ya kishin gida annabi yana kishin gida da gefen damansa sai kan dan kishin gida haka eh amma da za ka yi baccin ka kwanta idan alfijir ya fito kuma ka tashi ka sake sabon alola ka fita masallaci ya fi daɗi ya fi daɗi an gane lissafin ko? saboda haka da farko yakan yi bacci kamar na awa uku sannan ya tashi ya yi salloli na awa biyu sannan kuma ya cikita da baccin awa daya to in kai lissafi zai baka awa shida eh sai dai malamai suna cewa mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa lissafin nan akan fara ne bayan sallan isha'i ba bayan sallan magariba ba ba lokacin da rana ta faɗi ba saboda haka muna kyauta zaton karfe 8 lokacin sallan isha'i yayi to sai ka fara lissafin da karfe 8 karfe 9 kenan zuwa lokacin da alfijir yake fitowa karfe 5 ko da rabi to 9 10 11 12 1 2 3 4 5 an samu awa tara awa tara nan sai ka kasa shi gida uku idan ka raba awa tara gida biyu zai baka nawa zai baka hudu da rabi to kaga mutum sai kwanta yayi bacci na awa hudu da rabi sannan sai ya tashi sai ya dauki ainihin awa kusan biyu yana ta addu'o'insa yana ta sallolinsa domin haka ce ya kumo shine tsayuwa na ainihin sallolin nafilfili kamar yadda mu muke yi amma su a wancan lokaci yana iya yiwu akwai addu'o'i a ciki kamar yadda mu ma namu akwai addu'o'i a ciki don ana son kana sallah kana addu'a tunda akwai wurare guda biyu a cikin sallah musamman sallar nafila an baka dama kana iya walwalanka ka sake ka roki Allah abin da kake so lokacin da kai sujada kana dabda ubangiji annabi ya ce duk wanda ya addu'a fa qaminun an yustajaba lahu sannan lokacin da yayi tahiyya yayi salati wa annabi ya nemi tsari daga abubuwa guda biyar ko shida kafin yayi sallama hadisin Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu an annabi yace ka roki abinda ka ga dama kar ka bari sai kai sallama saboda haka addu'o'in da zaka yi na roke roke suna hade da sallan duka da wannan ne muka ce muna goyen bayan malaman da suka yi sassauci suka ce in kana da damuwa ba za ka iya faɗa ma Allah da larabci ba to ka faɗa masa da yarenka duk da kasancewa waɗansu suna ganin shigar da wani yare a cikin sallah na ɓata sallah to amma mun mun fake da cewa tunda addu'a ce kai kuma kake da damuwanka kai ka san me kake so ka roki Allah saboda haka in kai sujada sai ka faɗa wa Allah da yarenka daman yaren an gasanci ne ko ko sayanci ne sai ka faɗa ma Allah tunda kowane yare Allah tabaraka wa ta'ala yana jin abin da aka faɗa ina fata an gani na'am saboda haka wannan hadisi ya tabbatar mana da mahallin shahid namu kuma ya ƙara mana da guda daya sai hadisi na gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi salatin siyami salasati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay dhuha wa an utira qabla an anama wannan hadisi na abu hurairah babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wanda ya bi dukkan sahabbai ya fi su yawan hadisai daga annabi yace ausani khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maji dadi na annabi ya mini wasiya bi salatin da abubuwa guda uku da farko ya ce ma annabi maji dadin sa annabi kuma cikin hadisi ya ce inni afra'u ila allahi an attakiza an yakuna li ahadun minkum khalila fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala qad takhazani khalila walau kuntu muttakhidan khalila latakhadtu ababakarin khalila walakin sai annabi yace abubakar dan uwana ne kuma sahabina ne saboda haka da zan ɗauki wani a cikin musulmi maji daɗi na da abubakar bin abi ko hafa zan ɗauka amma tun da Allah ya ɗauke ni khalil ni kuma ba zan ɗauki kowa khalili ba ba ni da khalili amma nan abu huraira kuma ya ce annabi maji daɗinsa ne malamai suka ce ba laifi ba ne annabi ne ya ce ba zai yi ba amma bai hana wani ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a gurguje abu na gaba wasiya duk inda ka ji an ce wasiya umarni ne wanda yake da muhimmanci yana da amfani ga mutumin da ya yi wasiya ko wanda ake masa wasiya mutumin da zai mutu idan ya yi wasiya to yana son ya kasance ko bayan ransa ana tuna shi wannan abin zai masa amfani ce idan na mutu a gina mun masallatai ƙanana-ƙanana guda kaza a kauyuka idan na mutu a gina mun ajujuwa na makarantar islamiyya don inda zai fi lada kenan kai dan boko kada ka kuskura ka ce a gina ajujuwa a firamare da menene sai an gina ma wani ya zage ka amma zai yi wahala ka gina masallaci a zage ka kada ka dauki hali irin na turawa da suke cewa a kai wani waje a je a raba wa marasa galihu wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu saboda me saboda ba su da imani wasiya takan amfani wanda ake masa wasiyya kamar yadda manzo Allah yake usikum bi kaza da kaza da kaza ina muku wasiyya da abu kaza idan mai hudu ba yana wasiyya wa mutane yana faɗa musu abin da zai amfane su ne idan aka samu wani dattijo ko zai bar duniya ya tara ƴaƴansa ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye zumunci ku yi kaza ina muku wasiyya da haka abin da zai amfane su ne kina ruwansa ina ba ta gane wannan nayi bayanin definition din wasiyya ne in brief bi salatin da abubuwa guda uku abu na farko ya ce annabi ya mini wasiya siyami salasati ayyami min kulli shahar in yi azumin kwanaki uku a cikin kowane wata kun ga nan ba faɗi lokaci ba saboda ana son a gwada mana daga cikin azumi na nafila masu muhimmanci akwai azumin kwanaki uku a kowane wata kuma wancan hadisi ya faɗa mana idan mutum ya yi wal hasanatu bi ashri amsalha wa zalika ka siyami dahari sannan na biyu warka'atai duha da sallan walaha saboda haka sallan walaha ba na tsofi bane sallan da ake yi bayan rana ta fito idan ta fito da rumhin ta dan dagu kaɗan kafin ta je tsakiya wannan sallan da za a yi na nafila raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwa mafiya yawan malamai sun ce mafi karanci raka'a biyu domin anan ya ce bi raka'atai duha ina fata an gani raka'a biyu ya ambata saboda haka zubin farko raka'a biyu sannan sai raka'a hudu sannan sai raka'a shida sannan sai raka'a takwa saboda hadisin na ummu hane Allah ki kara yadda da ita ranar da manzon Allah yayi fatuhu makka lokacin da yazo yayi wanka sai yayi sallah da wala raka'a takwa samani raka'a ce tace yayi raka'a takwa to akwai masu ce akwai goma akwai sha biyu saboda hadisin na ummu salama da hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhuma wanda annabi yake cewa duk wanda da daddare bai samu dama yayi sallah ba sai yayi tsakanin fitowar rana da ainihin sallan azhar to idan yayi raka'a goma sha biyu ban Allahu lahu qasaran fil janna Allah zai gina masa bene a cikin gidan aljanna to sai dai malamai sun ce wannan mai raka'a goma sha biyu ba sallan walaha bane sai dai an baka dama kana iya yin haka lokacin da aka fi so a yi sallan walaha shi ne hina tarmadul fisal lokacin da ‘yan ƙananan dabbobi ba sa iya kwanciya a cikin yaki saboda zafin rana ƙananan dabbobi alfisalu su ne ƙananan rakuma ƙananan rakuma to kun ga rana ta ɗan dabu shi yasa inda za ka yi walaha ana son irin ƙarfe sha ɗaya sha ɗaya da rabi ɗin nan an fi so a yi walaha a wannan lokaci amma idan za ka je wajen sana'anka ko wajen aikinka abubuwa za su cakushe to kaga lokacin da zaka fita daga gidanka karfe bakwai da rabi karfe takwas, wannan zaka iya yin walha sai dai an hana ka sallah lokacin da rana za ta fito ka kiyaye daidai lokacin da rana take fitowa wannan kenan sai abu na gaba wa an utira qabla an ana annabi ya ce yi utiri kafin na yi bacci me yasa abu huraira annabi ya masa wasiya da wannan ko da yake an samu a hadisin abu darda da hadisin abu zarin al-gifari hadisai guda uku aka samu wanda annabi ya yi musu wasiya da waɗannan abubuwa guda uku wannan ya gwada ba su kada yake ɓanta gare su ba wannan ya shafi kowa da kowa ya ce su yi wutiri kafin su yi bacci saboda abu huraira yana karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwarai da gaske yakan zauna kaman bayan sallan isha yayi karatu har zuwa can dare yana karantar da tabi'ai saboda hakan ya shiga gida ya gaji ashe wasiyyan nan da annabi ya masa kaman annabi ya hango abinda yanayin da zai fada ciki shi yasa yace to yayi wutiri kuma inna Allah witrun yuhibbul witra a can baya mun karanta Allah wutiri ne yana son wutiri annabi ya yi wutiri a farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare amma wanda zai yi wutiri a farkon dare shi ne wanda yake ganin in ya kwanta ko ba zai iya tashi ba sai sallan masu ba amma duk wanda yake da ɗan ƙarfi na kazar-kazar to ya bari sai ya je tsakiyar dare musamman ma irin waɗanda suke hira su kai ƙarfe sha biyu ƙarfe ɗaya to kamata ya kafin su yi bacci sai su yi wutirinsu amma mutumin da yake da ƙarfin hali ya taki kafin alfijir ya yi waɗansu na filfili to ya bar wutirinsa sai ya je ƙarshe domin ya fi ina fata an gani to wannan dai saboda munasaba hadisi ne shi yasa an ambata a cikin hadisi shi yasa muka ambata mahallu shahid namu shine siyamu salasati ayyamin min kulli shahrin azumin kwanaki uku a kowane wata to sai kuma hadisai guda biyu da suka yi gargadi dangane da azumin ranar juma'a shi kadai hadisin muslim ya tabbatar da cewa mutum ya keɓance ranar juma'a ya yi azumin annabi ya hana kamar yadda yake daren juma'a a keɓance da yin sallar nafilfili annabi ya hana amma lokacin da muke abin nan secondary school mun fi nafila daren juma'a eh ranar alhamis saboda kawai mun yadda cewa tun da dare ne na ranar da take da muhimmanci kamar idan muka yi nafila Allah zai fi karɓa lokacin mu ba mu san wannan hadisi ba kuma duk wanda bai san halin da annabi a cikin wannan hadisi ba in ka kyale shi a cikin dararen nan guda bakwai na sati to fa daren juma'a zai dauka yana ganin wannan dare ya fi falala eh akwai falala a cikinsa amma ka keɓance wannan dare da na filfili annabi ya hana kamar yadda ranar juma'a an hana ka ka keɓance shi da azumin nafila sai dai idan za ka yi azumi nafila alhamis ka haɗa da juma'a ko juma'a ka haɗa da asabar ina fata an gane hadisi na farko an muhammad bin abbad bin jafarin rahimahullahu ta'ala qala sa'altu jabir ibn abdullah radiyallahu an anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an sawmi yawm al-jum'a qala na'am wa zada muslim wa rabbil ka'aba wannan hadisi an karɓo ne daga babban tabi'in nan Muhammad bin Abbad bin Ja'far kala yace sa'altu Jabir ibn Abdullah radiyallahu an wato na tambayi sahabin Annabi Jabir dan Abdullah Allah ki kare yadda da su shi ma yana daga cikin samarin sahabban Annabi ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an saumi yawmil juma'a shin annabi ya hana azumi ranar juma'a dollin dol kala na'am ya ce annabi ya hana azumin nafila ranar juma'a ya tabbatar masa da haka waza da muslim a ruwayin imam muslim har ma ya kara da cewa wa rabbil kaba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin kaba annabi ya hana azumi ranar juma'a kawai sai dai malamai masu binciken hadisai sun ce wa rabbil kaba wannan lafazi imamun nasa'i ne ya ruwaito ba imam muslim ba abinda imam muslim ya ruwaito shine wa rabbi hazal bayt wannan lafazi ya ruwaito na rantsa da ubangijin wannan daki wani daki kenan inna awwala baitin wudi alinnas alladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ana bi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أهدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حديث أبو هريرة الله كقار يجارك عبد الرحمن بن فقر يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتي نادي عن نبينا تيوى لا يصومن أحدكم يوم الجمعة kada ɗayanku ya kuskura ya yi azumi ranar juma'a shine nuna tauke din nan a sakila dama nunu taukid akwai alkafifa akwai asakila idan nunu taukid ta zo takan zo ne a cikin fi'ilu madi a fi'ilin mudari'i idan ta zo a fi'ilin mudari'i takan mai da mudari'i ya zamo me ya zamo yana da nasaba la yasumanna asalinsa la yasumu ne saboda na yasa ka ce la yasumanna ina fata an gane la yasumanna kada ya kuskura yayi azumi ahadukun ɗayanku azumin nafila yau juma'a ranar juma'a wannan ba falala ba ce annabi ya hana illa an ya suma yawman kafla sai dai idan zai yi azumin wuni kafin sa ranar yau kenan alhamis sai dai ka hada alhamis da juma'a au yawman ba'da ko kuma wuni a bayan sa ranar yau kenan asabar ko kai juma'a kai asabar saboda haka kun ga an faɗa mana azumin da yake da muhimmanci yanzu kuma mun faɗa azumin da bayi da muhimmanci musulunci bai yadda da shi ba amma a cikin azumi masu muhimmanci da ya kawo azumin yau gobe a sha ruwa jibi a yi azumi gata a sha ruwa a yi azumi yau gobe a sha ruwa haka dai a cikin rayuwa ko kuma a yi azumi yau kwana biyu a sha ruwa kwana ɗaya a yi azumi kwana biyu a sha ruwa ko kuma salasatu ayyamin min kulli shahrin azumin kwanaki uku a cikin kowane wata saboda wal hasanatu bi ashri amsalha wa zalika kasiyami dahar sai dai kuma daga cikin azumi waɗanda suke masu muhimmanci a nan malam ya tsaya bai ambaci na litinin da alhamis ba bai ambaci ranar arfa ba bai ambaci ashura da tasu'a ba tasu'a da ashura ba bai ambaci sittatu ayyamin min shawwal ba duk bai ambaci waɗannan ba kuma hadisai sun tabbatar da cewa wato suna daga cikin azumi na nafila me yasa malam bai kawo ba saboda mai saboda hadisin da yace zai kawo anan duk da kasancewa lokaci ana samu yakan kawo wani hadisi daban yana so ya kawo mana hadisi ne cikin Bukhari da Muslim ina fata an gani hadisan da Imam Bukhari da Muslim suka yi ittifaki duk da kasancewa ka'idan sa wani lokaci yakan kauce ma ka'ida amma ba kasafa yake kaucewa ba saboda haka karka ji ba ambaci waɗancan azumi ba kace ah to ko ba su da muhimmanci ne suna da muhimmanci amma ƙololuwansu shi ne yau a yi gobe a shan ruwa jibi a yi gata a shan ruwa annabi ya ce ba zai iya ba wannan man kafa ce ta annabi dauda alaihi salam saboda haka bai ce mu ma mu yi ba tun da shi ba zai iya ba kun ga mu ma ba za mu iya ba abdullahi bin amr bin al-as shi ma da ya dauka a karshen rayuwarsa sai da yi nadama yace da tun lokacin da annabi yake da rai ya dauki shawarin annabi da yafi amma yanzu ba zai iya bari ba saboda yana jin kunya kada su je lahira su haɗu da annabi annabi ya ce kuma kai yaya aka yi haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh